الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ta biyar ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya ne da sha ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta mun tsaya darasi na ɗari da arba'in da bakwai za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da takwas hadisi mai lamba ta ɗari biyar ɗari tara da sittin da biyar inda muke a cikin kitabul buyo ko za mu tashi kitabul buyo a yau shafi na ɗari biyu da tasa'in da shida muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana mala yake kitabul buyu'i littafi ne da zai magana akan kasuwanci al buyu' jam'i ne na al bai'u wa halallahu al bai'a wa harrama riba Allah madaukakin sarki ya halatta kasuwanci ya kuma haramta riba sannan albai'u idan aka faɗe shi abinda ake nufi shine mubadalatu malin bi malin li qasdi tamalluk mubadalatu malin bi malin li qasdi tamalluk shine ai musayar kuɗi da kuɗi ta hanyar da nufin mallaka musayar kuɗi da kuɗi da nufin mallaka abinda ake kira kuma almalu kullu shay'in lahu qima wa huwa al-mal duk abin da yake da kima shi yake ji wa dukiya saboda haka ba iya kuɗi kawai ba duk abin da yake da kima inda yanzu misali ƙasar nan za ta yadda cewa wannan takardar duk wanda yake da yarsa ta yi tuwanci a gidansa ya zama kuɗi lera kaza in dai ƙasar ta kai doka shi kenan ya zama in dai ku kasa ta yi doka akan wani abu ba asalin kuɗi dai shine azurfa da zinari to amma banda nan wasu abubuwa sun watsu da dala da sefa da kaza da kaza da riyal duk gaba ɗaya wannan ƙasashen ne suka yadda akan wannan shine ba za su rika amfani da shi wajen tabadili na cewa duk inda ka ganshi wannan kuɗi ne to duk ƙasar da ta yanke yanzu da za a je wata ƙasar ta yanke cewa duk inda ka ga bishiyar mangoro kuɗi ne ya halatta ya yi a ƙasarsu su sun yanke haka an fahimta da kyau ko shi sa ai za ku ga kullum bayanin da muke yanzu kamar misali masu matsalar fai fai ne to ɗin nan ai kaga matsala ce ta mining kamar yadda masana suke faɗa shi kuma kamar haƙar gwal ne wanda ya taɓa haƙar gwal zai iya samowa zai iya rasawa to mu babban tashi hankalin mu a gurin ba laifi bane dan ka tafi neman gwal in dai ka saka ta yadda ba haramta ba cewa ga zai ka haƙo yawwa saboda haka ba laifi bane amma inda illa take abubuwa biyu ne abu na farko shi ba wannan fa'idin da ake magana a kansa shine na dubu biyu da wani abu a layi a tsarin kirifto din nan shine na dubu biyu da wani abu yanzu in ma legally an yadda da shi to kafa a zo kansa sai an yi guda dubu biyu sannan a zo kansa yau za a yi bayan ka mutu da shekara dubu ɗaya ko fiye da haka ma misali tunda har yanzu ba a zo kan shi ne a layi na dubu biyu da wani abu kaga ashe duk wanda yake jira ba zai tsara a waje za a guji magana ta ni wa fai nake duka kai tsaye ba cewa waɗanda suka ƙi yin zara'a suka dogara da fai Allah ya shirya su da su nake amma wanda yake zara'a da ya jera ta fai din sa da ya tattake ruwanka kaga wanda yake zuwa gurin ɗanka in dai ɗan fai ne ka kore shi wallahi Allah ba sai dai ta mutu haka ba zai aure ta ba wanda yake so wato ya yi wata sana'a in dai ɗan fai ne sai ya kamata ku kai shi da wannan ba zai yi sana'a ba sai fai ya fashe wai inna lillahi wa inna ilaihi wai ka san matsala al'ummar mu shi ta fi yadda da mafarki akan hakika kamar yadda malamin da yake wala da sauran misali Ismail sai yace abin da yasa zaka yi da haka shine ka duba biyoyin matasa suna kallon fili kuma filis ba gaskiya bane za ka tiri su wani yana bin sa a kowanne na tsaya gurin su wani mai gyaran wuta na jiya ce ya kalli wani tiri guda ɗari takwas da wani abu wai yace baya bacci shi kiyamul kallo yake shi kuma ya ɗauka burgewa yake yana gaya abokin da cewa wallahi jiya duk karfe kaza yake bai kwanta ba sai hudu da wani abu shi ya ɗauka burgewa yake wai tiri da yake kallo mai ɗari takwas da wani abu dan hauka to saboda haka mun fi yadda da wafarki akan haqiqatul la khayal ko khayal mun fi yadda wato wato mun fi yadda da khayal la haqiqa cewa jaki faɗi ba wai tabbas ba wanda yake yankan farce ya fi ɗan bai hankali Allah ya bije mutuwa da hankali domin shi yanzu ya riƙe reality ya kyale mafarki shi kuma wanda akan mafarki yayi shi ko dan mafarki har a ingila zai gan shi a kusa da sarauniyar ingila a mafarki zai iya gani ya mallaki manyan gidaje a dubai a mafarki kwarai kuwa to shi sa ka gan kana so ka zauna lafiya ka ɗauki hanyar kasuwanci abubuwa uku kuma da zuwa ke kasuwanci ko dai a saman bi saman kuɗi da kuɗi da muka zo a kitabul buyu cikin alwajiz mun tattauna wannan matsala ko kuma al-mutman asamar bil mutman kudi da abun kudi kamar yanzu wannan ba kudi wacce a ba kayan kudi ce wannan ma ba kudi wacce kayan kudi ce wannan littafin ba kudi wacce kayan kudi ne wannan waya ba kudi wacce kayan kudi ce shine asamar bil mutman ko kuma al-mutman bil mutman yanzu ina sai da agogo kana sai da waya kuma ina san waya ka kuma ba da kuɗi ba da kuɗi amma ina da agogo kai kuma kana da agogo sai ne ka ba da ko da ma kuɗi waya ta dubu biyar agogo na agogon ka dubu uku shi ke nan sai ka cika min dubu biyar ka ba shine al-mutman bil mutman eh an fahimta da kyau ko saboda haka as-saman bil saman as-saman bil mutman al-mutman bil mutman wannan su ne abubuwan da ake kasuwanci kuɗi da kuɗi kuɗi da kayan kuɗi ko kayan kuɗi da kayan kuɗi wannan su ne sai ma da yake to babu ya ɗalibai a yi mulamasati wal munabaza babu da zai bayani akan rushe rusa kasuwancin kaɗe da wurge abinda za a siya ta hanyar taɓawa kawai da kuma wurgowa za a ce in dai ka taba sai ka siya aka ce a jahiliya in dai na wurgo maka kamar yadda ake a yan gwanjo ana wurgo ma kawai ne in dai aka wurgo ma ka siya ko kuma wanda za a zo a yi irin wannan abin da ake ban san sunan zaba wanda za a ce kana budewa za ka bada naira dubu ɗaya wani sai ya buɗe kaga ya ɗauko balan-balan da naira biyar ko wani to kaga ai ne rubuta ne rubuta rubuta ko to saboda haka wannan kawai sai a zo a ce kar a budewa hawa ai kaga wannan me yake za a haramta kasuwanci wani kina muku mun biya a alwaji na farko shi ne a riba shi sa musulunci in ku kari da wayannan abubuwan duk kasuwancin da ya rutu za ka kalla sai ka zauna lafiya ko sabo ne na farko an riba duk abin da rubuta take a cikin sa haramun wa halallahu al-bai'a wa harama al-riba ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa saboda haka riba ko ce kuma da dangoginta riba al-fadl riba al-nasi riba al-qabl kaji daya mutum ba zai zo yanzu ya baka naira ya mi koma naira goma yana neman canji ka baki naira naira tara in ka yaka ka cire ba ko ba ka naira hamsin ka baki naira arba'in da biyar ko arba'in da tara ba da silai biyar ka baki haka to ka cire ba dole ya zama iri daya abin daraja daya an bayyana da jogu kun ga wannan rubuci na biyu algarar wani satin suke cewa rashin tabbas a abu an fahimta da kyau misali kamar yadda za mu zo mu ji a nan gaba mu ji mutum ya zo siyayya amma sai ya ce dabbar cikin ɗan cikin dabba eh an bayyana da yau a illan shi ne mun yadda tana da ciki amma bari za ta yi za ta haife shi ko ba za ta haife shi in ta haife shi za ta haife shi da rai kaga wani satanci da yayi sannan akwai kuma jahala shine na uku al jahala ignorance abu ya shigo kai tsaye shi a irin wannan sirkin ma abu biyu ne fada sirkin ko mutum ya kake shi yayi ya kullo ya koma ya ce kajiya zan shiga kamo ma ki na yau kafiya kaza ai ba tabbacin zai kamo shi ko ba haka bane sannan akwai jahilci na cewa in ya shiga wanne zai kamo tsakani da Allah wanda aka yi ciniki ko ko aka san haka to kaza abu na uku na hudu azzaman lokaci lokaci ma yana haramta kasuwanci me yasa shine yadda suke magana ran juma'a idan aka yi kiran sallah na biyu in kai kasuwanci a lokacin kayi na haramun يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع Allah ya ce ku bar sirki kaga anan zaka kalli ɗan kwarin ya kuri da kasuwanni manya da suke zai ga mutum ya da katon shago sai raba yaran biyu sai wani ya tafi tirayon da sun je sun dawo su karfe ne ake yi zaura sai su da su zauna su kuma wannan sai su tafi wani wallahi haramun ne malamai sun ce haramun ne Allah za ka yi wayo irin abin da Yahudawa suke kenan an ce kar su yi su ranar asabar ko ba haka bane ranar ranar sai su zo su rani in kiba ya suka fada wace gari ya yi ba sai ai ba ranar baka kiba ba Allah za su yi wayo shi da Allah ya yi ba a balance su da irin ɗabi'ar da suka yi ba sai mai da su ba zaka sai a ce guri yayi kama da mutum ai ba mutum bane amma yayi kama da mutum kuma a juma'a ku sai kama da asabar an fahimta da kyau ko abin da yake daidai shi ne idan lokacin sallah ya gaba ɗaya alfa shagu a tafi sallah yawa shi za abin da zai burge ka shi za ba sa so a haɗe lokacin sallah ya zama ɗaya abin da zai burge ka in kaje saudiya duk masu zaki saudiya ba taɓa zuwa ba ne kaje saudiya kaje saudiyan nake saudiyan na nufin har madina eh gaba ɗaya abin nan idan ka je za ka kalli dan an kira sallah ba sai an zo kanka bar kanka za ka rufe ba ma rike jagoci ba mafi yawanci za ka kawai wani dare zai ɗauko ya da sai ya sa a je ne kawai zai je biyar da sallah ko ba zai sallah ba sai ya ba gurin ana kiran sallah zai ajiye kuɗi kawai ya tafi zai ba gurin kuma abin da zai baka mamaki na ce ba fa yalo yake siyarwa ba ba dankali ba gwan ne a ciki amma ya tafi amma mai dankali a gurin zai talla a nan ka je kasuwa ka gani ko ba haka bane dankali ba ko kayan gwari tattasai da tumatur wai a gurin zai talla a ba malam ai da gangan wato mutane ce Allah da kake so ya ma abu ka kimar abin da yake so kullum magana da miji kenan idan kana so Allah ya ba abin da kake so to kai bar abin da yake so eh sai mutum ya zo ta zagin shugabanni bayan ya ki wa Allah abin da yake so haba mala na taba gaya wa injiniya wata ran mun tafi mun tawo karatu mun dan makara ba muna bakin sai muka ga wasu sun dawo da iyan sun dawo daga bal manya zaga da zaga da samari ko ni daga jeran wannan da sai na ce kaga ba bace sallan magariba ba ga shi mu yanzu karatu zani muna ganin mun makara su yanzu ba su yi magariba ba amma su ce Allah ya musu abin da suke so su sun kimar abin da yake so ko ba haka bane haka muke idan kana so Allah ya ma abin da kake so to yi mara abin da yake so ai ko ma ibin kan ba ka yi abin da yake so ba zai ma abin da kake so ba to Allah dana ubangiji na'am ana sana'a kuskure ne wallahi kuskure ne lokacin da aka zo sallah ko me kuke yi ko me kuke yi gaba da yaku hakura ko me ba sai juma'a ba ba sai juma'a ba kar mutane su dauka iya juma'a da an zo za a yi sallah ko me kake yi ga hakura in kana so Allah ya sa albarka a sana'a shi sa za ga wani ya shekara 20 a sana'ar ba da komai ba har yanzu ko fili bai ne a ya kamata ka tuhumi kanka ko naira goma goma kake tarawa tsawon kwana ɗari uku da sittin sau ishirin a ya kamata a tuntuɓa a ji tana ina ko ba haka bane kuma a ji cewa ba baki da yawa a kanka amma yanzu ka kani a a daidai bane ka tsaya ka bi abun yadda yake Allah yana son ka za to yi idan kuma kaga kana bin tsarin sa to nan jarraba ka kawai yi cewa lokacin sallah ya zaka tafi sallah jarraba ka yi dan ya auna imanin ka amma idan mutum ya ga ya baya bin Allah kuma yana samun kuɗi to istidraji akai ba dan tadrijo min haythu la ya'lamu istidraji ne wallahi saboda wato ana so rana alkiyama idan sun je sai a ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya duk jin daɗin ku kunta wurin ji a duniya ba ku da rabo rabuwa a nan wanda Allah madaukakin sarki san bai da rabo a lahira zai ba ki cin ya da duka shi za wasu da ke cewa wai ku ta nan mata dan makai wasa ba za ka ta nan ba kuma a san ma ba za ka ci ba wallahi hakibin Allah a nan ka tsaya ke gantaka saboda haka sallah kowace iri ce idan aka kira sallah hakura ake a tafi ba sai juma'a ba kawai laifin juma'a da ya fi girma yawwa ya fi girma ne saboda girman ta an fahimta da kyau ko to sai ne sai na hudu na faɗa yanzu ko na uku eh na uku na faɗa na hudu yawwa sai na biyar me na biyar shi ne azzara cutarwa aina wannan misalin zai fito a inda za mu zo mu ji wani hadisi mutum yana ciniki ka zo kai ciniki akan nasa ko yana neman aure ka je ka bata man ruwa abin da suke cewa bata ruwa a kasuwanci ake fada a neman aure ma bata ruwa ne an riga an yi idaraka na wata ƙara ba an yi betrothin din sa an yi engagement kawai sai ka je kai shiga ka bata ruwa kai yanzu da kuɗi hai ya fashi ka duro an bayyana da jogo tana zuwa kika ga fari yana yana yana zirarowa ta injararu aka koruwa dan don kai haka shi ma kaga akwai azzarar ka fitar da wani ku zo da haka wayannan ku kalle su duk lokacin da muka ji wani hadisi da kuka ji ya hada wani abu to ka hararo abubuwan nan biyar daga me ya hada ko dai riba bawan Allah karkai ba bala da riba karka so ba tunda Allah ya ce wato a fa'ilam tafa'alu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli idan ba ku daina ba to ina ba ku goran gayyata ni da ku ku zo yaki haka Allah ya ce wanda yake cewa ba Allah ya baki goran gayyatar faɗa shi da inna lillahi wa inna ilaihi ina zaka sa kanka amma kamar yadda na gaya muku akwai wanda kudin za a je gefe biliyoyin naira ne cewa ake a duba ya sa yake a yi mabincike yanzu wanne ne ba da interest sai a duba ma a wannan conventional banking sai a kai kudin ajiye je shekara wani lokacin ma sai shekara biyu wannan ni wani yaron sa muke hira da shi yake gaya haka yace za kudin zai shekara biyu ba a taba shi ba to da ya tashi wannan interest din shi za a ɗebo in ya ga dama sai azumi ya zo ya siyo wani abu ya raba wallahi shi zakka ba ba zai bayar ba wannan kudin nan interest da shi yake bajintar da duk abin da zai da shi yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan babban musiba kenan kudin interest ba so ake idan ma zuwa wani zuwa ya raba ka da shi to ya raba ka da musiba kai dai ba yadda ka ci ba kai ba yadda ba amma wani za ka haɗi biya yake ce ya ga wai yanzu ba a turo man yana turo man banki to yanzu ba kwa turo man internet har turo ma wani yake to kowa ya sani alama siratin wanda yake tattara da bai amfani da yake to Allah ya ba shi goran gayyatar faɗa ne sai mu ga inda zai saka ta Allah ya kiyaye na'am shi ne daidai dama ai dama ba idan ka bawa banki ba fito da kudin za ka yi idan ka fito da su sai ka je ka samu inda za a amfani da shi inda ba a bukata a gode ba ba a bukatar ai ma godiya kai da za a zo a ce ai wani yayi abu girgiya domin za a ɗauka da kuɗin ka kai na Allah da annabi to ba a buƙatar godiya za ka iya samun wani da ka gamsu da shi ka ce to ga wannan kuɗin na kaza ne a san me za a yi da shi a je a siyo ƙasa a je a yi kwalbati a yi kaza abin da al'umma za ta amfana fannin imani kuma ba kai za ka yi ba eh kawai da niyyar da za a yarbu da wannan kuɗin niyyar da za a yi kar ya take amfana Allah ya kiyaye ni to kaga shi za fa yayin duniya take zama lafiya saboda akan ruba ake rayuwa duk wanda sai manyan yan boko sun sani a idan manyan mu sun sani ya kasashen duniya akan me suke rayuwa shi za ba ma ganin daidai yawa Allah ya kiyaye saboda kaga abubuwa biyar ruba duk kasuwancin da yaran ko dai ruba ta shiga ko kuma garari on satanti algara kamar su da kike biya ruwa da na kwatanta mu ko kuma aljahala ignorance an fahimta da yau ko kuma azzaman lokaci ranar juma'a ba yadda ka raba yaranka biyu a kasuwa ko su tafi juma'a sun dawo su tafi wani masallacin kamar yadda ake yanzu lokaci in an kira sallah na biyu haramun ne a shiriki sai dai ka je ka yi sallah a masallacin da kake kada ka bude wannan daban sannan na uku shine abdarar cutarwa ciniki akan ciniki wani yana yi ka zo ka yi akan nasa wannan abubuwa biyar din kurfe duk wannan kitabul buyo din da zamu su zamu tattauna kuma sai na Umar Allah ya kara masa yadda ka jago jago yake bi a zamanin sa sai je ma tambaya akan kasuwanci in ya ga baka sani ba zai sa in yi zuwa su rufe ba shago sai ka je ka koyo an zuwa ma tambaya an ji kana da ilimin kasuwanci sai a ce a bude eh haka sai na umari ba irin mu ba kaga mu yanzu da ka muke shiga wani ma gado yayi kawai baban sa ne dan kasuwa ya rasu yanzu ya ba su gado sai ya hau amma Allah ya ji kan iyayen mu da gafara da kakanni za ga da sun dawo yan kasuwa ne kowa ya sani na da da sun dawo da magariba suna da makarantar da suke zuwa suna da makarantar da suke zuwa su daukar su shi za a kasuwancin su ya albarka za ka ga shago za ka ga layi guda gaba ɗayan su abu ɗaya suke ziyarwa kuma ana zumunci ko ba haka bane ko ba ta duk gaba ɗaya fulawa suke ziyarwa gaba ɗaya kwanuka suke ziyarwa amma ana zumunci har za ka ga a irin wayannan shekarun idan aka yi wani haihuwa to bai san wahala komai ba abokan kasuwarsa su za su yi mai wahala haka ne su za su yi wahala saboda irin zumuntar da take tsakanin amma yanzu ba kuma wannan abubuwan da suka yi suka zauna a kai sai Allah ya rufa musu ya rufa musu asiri suka mutu da sira da'ima shi ne za ga Allah ya mutu sira da'ima shi ne Allah ya barka wato da rufin asiri ka mutu ba abun ka bai za ka ga sun mutu ba abun su ko kwabo ya rufin asiri har suka mutu suka yi wannan shekarun babu wanda ya taba zuwa yake muku yana bin alajuwa da kaza sai dai shi da yake bi ma ba a biya ba bayan Allah mu yi kokari mutum ya samu wato tira da'ima ba yawan kuɗi kawai ba Allah ya ba tira da'ima shi ne duk matsala ta zo ka fi karfinta duk matsala ta zo ka fi karfinta amma yanzu kuna kallo ga kuɗin nan za ka ga yaro a kowanne ka girme shi yanzu yana juya miliyan ɗari biyar da wani abu miliyan ɗari bakwai yaro ka girme shi bai muke kara kaza ba amma yana juya ta saboda haka abin da ake nema albarka albarka ka nema albarka a cikin kasuwancin don Allah ya sa ba ku sai ga ka zauna lafiya to wannan shine kun ga yanzu kamar yadda na faɗa duk abun da muka faɗa ku hararo waɗannan a hararo yana da muhimmanci kuma mu'amala ta fi wahala sannan kitabul buyo wasu suna gabatar da kitabun nikah akan kitabul buyu wasu kuma sai sun fara albuyu sannan a zo a yi annika a cikin malamin fiqh ya kamata ku yi wannan tunanin da muka biya kudan tuno mana da muka biya alwaji da bulugul maram wanne suka gabatar bulugul maram kitabul buyu ya fara sannan kitabun nikah ko kitabun nikah sannan albuyu sannan alwaji da muka biya na fiqh domin mun biya kitabun nika mun biya kitabun goyo a ciki wanne ya gabatar sannan ka koma sauran littattafai ya kamata ɗaliban ilimi su dubo mana wannan ku gano wanda ya gabatar da aure kun fahimta da kyau ko yana ganin cewa sai ka yi aure ne kun fahimta da kyau ko a ciyarwa ta zama wajibi a kanka domin yanzu ka ɗauko wani nauyi wasu kuma suna ganin a'a dole sai ka samu sana'a ka ma iya sannan za a baka auren yau ne bambancin gabatarwar da ya kamata ku duba wannan fiƙo ne mai kyau wanda kaga ya gabatar da albuyo yana ganin sai ka fara samun sana'a za a baka aure wasu kuma suna ganin a'a ai ya daura ma igiya a wuya sannan za ka yi hankali domin za ka yi ina za ka ji da ana cewa wani rawa kai sai a ce kuma za aure wani kurma yana na hausawa in ya ga kana rawa kai mata yi zai je da aka gaya wa sai kuma za aure haka saboda an bar ji da daɗi ba wallahi da ya ga kana rawa kai mata yi zai je kuma za aure ai ba aure a kwanto ma kura haka suke cewa ka san da wai abin da ake faɗa wai wanda bai yi aure ba ya fi kowa ka fi kowa ake cewa eh in bai aure ai zaka jira ita ta isa yanzu da ka fara hira da shi zai ce ma ita din wa kaza kaza kaza kaza zai ce ma wannan zurutun wanda bai aure ba ya fi kowa ya fi kowa cika bai ai ina jin wani gari yana faɗa yana wallahi ba ta isa ba ai wallahi kaza kaza yana ta surutu idan kuma yayi auren sai mace gantaka ya haƙura to sai a ce ka zama daidai da kowa idan dai aka yi rawa kan da waye bai yi saki ba sai a ce daidai kake da kowa idan kuma ya sake ta sai a ce ka gaza kowa aka ce kasa su gida uku ka fi kowa daidai kake da kowa da ka gaza kowa sai ka yi tunani ga gaya na kake Allah ya biya ta eh na ka fi ko ka fi ko a ai saboda bai ma san harkar magani yake ya fi kowa bai shiga gidan mu bai san ya ake gani yake haku kowa kisa a yanzu ana magana mace yake ba ta zama wallahi kaza kaza kaza ai ita ta isa an ce wanda ta yi wa na kaza yake wallahi da shi ne ba zai hakura ba eh wallahi da shi ne ba zai hakura ba to shi ne sai a ce ka fi kowa domin wato bai ma san wato dawan garin ba shi da yake wannan suka bakin a wane shi ane shi to wannan shi ne to kaga sai yace to babu ibi dalibai ilmu labatati wal munabata babin da zai magana akan rushe cinikin wato al mulamata taba kaya kawai a ce kana taba wa kasiya in dai ka taba wallahi sai ka biya kudin wal munabata ko idan aka wurga kayan shi ne kaga in aka wurgo ma kamar yadda yankun zuci ke ko kuma a zo a ce fili ne za a wurga dutse iya inda ya je shi ne kuɗinka za a ce ka za ka fara faɗa dubu ɗari biyar iya inda dukan ka ya je a cikin wannan ciniki akwai ne eh akwai garar garari ne zalla domin kaga idan ya zo wurgawar idan shi ne wanda zai siyar ba ne zai wurga da karfi zai wurga ka cinye mafili da wuri zai wurga ba zai sake ba wallahi amma idan kai za ka wurga fa iya ƙarfinka to kaga ya akwai gara tsakani da Allah yawwa to so da haka ba daidai ba ne to wannan sirkin ci za hadisi ya zo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil mulamasati annabi ya hana irin wannan sirkin sirkin kifi a ruwa kawai sirkin da in ka taba abu kawai tashiya wani munabazati da kuma munabaza shine wanda aka wurga misalin da dai yanzu shi sa za ku ga malamai suke karhanta sirkin dare wannan fitilar irin wayar nan suna tsarawa kaya ko ba haka wani idan ka zo za ka ga da kuma wayoyi iphone yanzu in aka tura ba hoton hula a iphone ko wata hula da na siya ta hanyar iphone din nan aka turo mu sai da ta zo na ganta ce amma ku tuce ni wallahi saboda ita iphone tsara kawo ta abu dai ko ba haka bane to akwai rigima isa gwara ka ga abun to isa za mu zo wato khiyar zabi nan gaba wannan rabe-raben zabi da ake da shi khiyaru sharri qiyalul ghabni duka wannan qiyalul majlis duk zamu zo mu tattauna cewa kana da zabi sai ka zauna lafiya ba kadan ba ai ga shari'a ko za ga shari'a ko da yaushe duk abin da ta gaya ba akwai hikima wallahi to ake ka zama la zarara wala zira ba cuta ba cutarwa aka kasuwanci yake kar ka cuta kar a cuce ka haka ake so a zauna lafiya to sai ce to ka ji wannan yanzu kaga almulamata mala yace hiya an yaqula idza lamasta thawbi mutun yace idan ka taba tubabi na tawbaka faqad wajaba albay'u ko in na taba tubabin ka to kasuwanci ya tabbata yayi kawai ka gari ganna a jikina ce in ka taba kafiya kawai in ka taba kafiya a jahiliya zamanin maguzanci ya kaske wannan kasuwanci akan ce shi kuma dar wuceyi shi ne munabara shi ne dar wuceyi min ya diga amma maka awwara haka shi ne misalin da dai mutum ya dawo abu ya wurga ko da shi kawai a gurin gwandu za ka yi da in an bude dila sai a ta wurin shi ne dila wanda suka zo tarar sai a ce ruwan da yake dauka shi kiriya haka ruwan da ya dawo zuwa wajen yan dila zai ga haka ake ni na gani yawa inda yake dauka kawai ba ruwan su ko kuma ana dauka ana taurbowa ai ta wurgowa za ka ga kin je neman riguna na zafi ai ta baki na sanyi misali ko kuma kana neman manyan riguna har fan da baka yi niyya wace a ce wallahi sai gafiya kuma a kudin wannan abin da aka gaya to musulunci baya za haka mu je zuwa hadisi na gaba ana biyu da radiyallahu anhu qala yunha an siyamaini an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa hidayati wato an yani akan azumi guda biyu nau'in azumi biyu wa bai'a ta da kasuwanci biyu alfitr ranar sallah karama haramun ne kai azumi ko azumin kafara kun ga cewa akai ana zuwa ranar sallah ka aji da ke gari sai ka dora mutumin da ya dauko yana yi a jere ranar sallah na zuwa to wanda ita kun ga azumin kafara ba sai an ba da lafiya ko ko al'ada an mace tana al'ada to to amma ranar sallah ba wannan da ranar sallah babba kun ji guda biyu sun fito wal munamatati da kuma tinikin tabai tabe wal munabazati da tinikin jefa ku shi ma haramun ne mun yi bayanin da saboda haka haramun ne kai tsaye hadisi na gaba na bisa irin kudiri kala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an limsa taini abu da irin kudiri yace annabi ya yi hani abu da yanayin tifafi guda biyu wani bai a daini da wani kasuwanci guda biyu na halin mulamasati annabi alayhi salatu wasalam ya yi ne a kasuwanci irin na tabe wal mulamasati da na wurge fil bai'a kasuwanci wal mulamasatu to ga fasararsa lam tu rajul thawb al akhar bi yadihi bil layli kadima mutum ya zo ya taba tubabun mutum da hannunsa su ba su da wuta a nan lokacin ba sai ya taba da daddare au bin nahari ko da rana wala yuqallibuhu illa bi ba ya zai juya ba kawai taba za a ce ban yadda ka jujjuya mun riga ba kawai in ka taba ka taba kawai ka ji yaya wato tafta din yake yi kawai wa yakun zalika bai'u ma min ghairi nazari wannan kasuwancin za a yi ba ya da kakan laba wala tarabin ko yarda kun ji wannan wannan ta yin jibabin guda biyu kuwa shine ihtimalus samma kurman ya ce suke cewa na yi tsallake na'am wal munabazatu fi kuma sai ce an yambaza rajulu ila rajulu bi thawbihi mutum ya dauki babun sai ya wurga ya wurga ya wurga babun sai wayan bazul akaru thawbahu kima dai ya wurgo naka ka wurgo mun naka murgo kana tan na tan baka gane ya yanayin yaji na yake ba ban gane naka ba sai a ce kawai in ka wurgo mun nawa na na wurga ma na alawa ka wurgo mun naka ciniki ya fada ko da ka gana a waje ya kukule ka za duk aibinsa ka yi da yana yadda to haka za a yi haka wannan ai jahiliya ne sai yake wa ya kunu zalika bai hau ma min gairi nazari wala tarabe da zamto kasuwancin nazarsu sun gina shi akan akan haka ne kawai ba tare da an gani ba ko yarda wallin ka ta yi tufafin guda biyu kuwa istimalin sama kurman yabe ya kurman yabe ne duk da zai fassara amma mu ji yake sai ce wasamma an yadda ala taubahu ala hadi atiqaihi mutum ya sanya kibabinsa akan ɗaya daga cikin kafadinsa fa yabduwa ahadin shi kai laysa alayhi thawbun ya bayyana ɗaya tsagin jikin nasa ba tare da komai a kai ba ba tufafi a kai kamar yaya me bambancin su da yadda alhazai suke yi alhazai ba suna fito da nan bajan tsinsu na dama to me bambancin kurman yafe da shi me bambancin su na eh shi kuma da yamma eh shi gaba ɗaya bangaren nan kawai za a rufe banda nan ko shi kake nufi aiki annabi cewa yi ba a kan kafaɗin biyu ba ahadin ke kai ne ɗaya daga cikin kafaɗu haka yake
ba a ɗora kwarjalle da kyau
saboda haka bangare ɗaya kawai suke rufewa kuma kaga ba lokaci wani da ake cewa suna da boksa ko wani ina wayar da ake sawa a da mutum ya yi tsiraicin sa zai fito illar da ta sa aka hana dama tsiraici ne yake bayyana ai kaga ko na aikin haji da umara ai sai an koya ma ba daurin zani yake ba dauri ne da zaka yi ka hada bakin guda biyu haka in ka hada shi ka kifo shi ya kifu idan bakin biyu haka yake ka ga mutum ya zo nan nan shine karshen jikinsa nan sai ya lankwasa shi haka ka ga nan to sannan sai mutum ya maida nan jikinsa idan ya sa kuma sai ya shigar da shi to nan ko gudun famfa nake za yi ba zai cire ba amma idan mutum da yi ba aikin hajjin ko mara za ka jana alhaji da Allah ɗan gyara yana zama za ga bai iya daurin zani ba amma wallahi wancan har har buɗe kafa za ka za ga ki ya zauna an fahimta da kyau ko to za mu zo nan gaba mu ji annabi sai da ya hana alaihi ba wani zama ne da ke zo dan mutum ya zauna ba komai a cikin ya zauna ana gano cikin to sai annabi ya hana duk wannan illa ne ka gani ka ga ɗaya bangaren ya zanto ba tufafi kamar yadda ba ya faɗa babu shi kwana yake hajji ai kaga za nan gurin akwai wallum tatlu qura ihtibahu bi thawbi to shikenan magaji sai sa tibabun shine mutum ya sa tibabun sa wa huwa jalisin yana zaune laysa ala farji minhu shay'un ba komai a cikin al'aurar sa shine bayan mutum ya zauna kaga ya irin wannan zaman da zani kuma sai zo ya haka da kafarsa ai nan zai bayyana ko sai annabi ya hana ya yi irin wannan zaman amma yanzu ga jiran wasu sun yi kaga malam baki yayi a a ai kai da zuwa jikin gaba ne lafiyar sauri ya zai ke gaba ne to misali kawai da yake ga gade to wannan shine to zai shi ne inji ba ne irin wannan zaman mutum yayi zai sa hannunsa ba kaga ya taro kafarsa shine a inji ba kaga mutum yayi ba wando ai za ka tsare jinsa ko ba haka bane yawwa sai ne sai annabi yake ne ta ala farjihi minhu shay'un ba komai akan karaicin sa to kaga annabi ya yani akan wannan zaman babu tahrimu bai'i abul abla to ji wani tunji babu da yake hani akan haramcin yanzu za ku ga misalan nan kararar da za su fito akan abubuwa biyar din haramcin cinikin yar'a ko yar mai ciki alhubla shine mai ciki da mai ciki da ba an fahimta da kyau ko domin alhablu huwa alhamlu shine ciki haka suke cewa habalatil mar'atu idza amalat suna fada a larabci ya ce habalatil mar'atu mace ta dauki ciki ta dauki juna biyu ila ila hawa to amalat bari ku ji a cikin yin sa عن عبد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله النبي يا يعني abu da cinikin yar mai ciki wa kana bayan yabda'u wa alul jahiliya ma guza wanda ne suke yan jahiliya kana rajul yabda'u da jazura bari ku je da ake mutum ne zai sai raƙumi ko ko taguwa ila an tuntajin naqatu sai ce cinikin ba zai kullu ba har sai wannan taguwar ta haife thumma tuntajin lati fi badniha sannan yar cikin ma ita ma ta haihu sannan cinikin ya kullu me a cikin wannan ciniki a nau'in da muka kawo zarar bayan shi akwai ma jahala ko in ɗan ya mutu ba misali ga ga ko uwar ta mutu kanta da kyau ko su mutu duk su biyu gaba ɗaya ai dai idan ya uwar ta mutu ɗan ta mutu ko misali kaga akwai garar akwai akwai jahala ignorancy akwai uncertainty duka jirgin kifi a ruwa kenan to haka suke wannan jirgin wallahi sai mutum ya zo ya ce ya ba shi ma da nasa raƙuma amma jirgi ba zai tabbata ba har sai wannan taguwar da take da ciki ta haifi ƴarta ita ma ƴar ta haihu sai an samu jika da nan jirgi ya tabbata kuma haka za a yi ta jira na jikar in an ga dama kuma uban da aka siyar ma yanzu shi wannan dattijan raƙumin shi aka siyar ma amma ba ka yi ciniki bai tabbata ba sai wancan abin ya faru ka fahimta da kyau ko eh amma wannan da muka biya yanzu ana magana ne akan ita jikar za a baka jikar alaikum salam na'am eh dama duk inda yawanci garar yanzu za ga akwai jahala na bin sa baya ita wato inda jahala take shi garar ciniki kifi a ruwa wato kamar idan jama'a ittaraka wai idan taraka jama'a idan ba ta tare za ka ɗayan zai zo ya wakilci ɗaya amma idan kuma wato suna tare suna wakilcin juna kamar yadda ka faɗa yanzu misali misalin da ne yanzu mutum kawai sai ga kifi yana ganin kifi da ya fito da kansa ya koma sai shi mai tutun ya ce mata ta siya eh na siya har sai an gama ciniki naira dubu hamsin an gama sai ya shiga yanzu kafin ya shiga ya kamo ma wannan kifin menene wani illoli ne za su sa cinikin ya haramta illa ta farko shine wato garar abinda muke kira da garar shine rashin tabbas rashin tabbas na wannan kifin da yanzu ka shiga aka nuna min shi za ka kawo sannan jahilci kuma inda ya fito akwai ma yiwuwar za ka samo kifin wataƙila ka shiga ka samo kwaɗo ko ka samo wani abin da wato mutuwa ya daɗe a ƙasa to shi ne jahilcin shi ne kamar yadda ka faɗa suna da alaƙa da juna amma dai kai sai yanzu kaga a nan ai gararri me garabin shine rashin tabbas sun kama jibin idan ka shiga zai iya yiwa ma yi shiga cikin ruwa ya ta yawo ya awa biyu bai kama komai ba kibi ya shige wani gurin an fahimta da kyau ko saboda haka haka ne duk inda suka zo suna haduwa kuma in sun rabu ma za su haɗu yanzu misali da me za mu ƙara ba da misalin garar ɗin nan na'am ba ma wannan ba ka kara mun wani yanzu misali ba mutum mutum ya zo kamar yadda a kasuwancin aka hana mutum ya zo ya ce za mu yi noma daga nan gurin zuwa can za ka bani aron gonarka cikin nan daga can gurin tun kafin a shuka da gurin da babawa yake zuwa can duk abin da ya fito naka ne ni kuma daga nan zuwa misali wani gurin shine nawa me zai haramta wannan kasuwancin ai ba tabbacin cewa abin da kaga na farko kun jahilci ma me zai je zo sannan ba tabbas abin da zai fito a wannan gurin zai iya yiwa shi akan kansa ni bai gonar ya san cewa nan gurin ya fi yabanya kai kuma baka sani ba ka jahilta ko ba haka bane shi maybe ya sani mafi yawanci wanda zai zo ya guji kan mutum a kasuwanci shi ya san abu amma shi wanda bai sani ba ya da ya za aka ce in aka zo ka gaya mar wayan nan amma ba tana daukewa har shi ya jahilta ka fahimta da kyau ko yau kai tsaye jahilci ya fito a nan on satanci kuma shine yanzu wata kila ya nuna min ita ta jikin da iPhone ya dauke ta a waya ban ganta ba ina ji ka ba a wannan ya fito ma ya fito karara cewa tana da matsala a wayar amma shi bai sani ba kaga akwai ignorance a ciki na rashin shi bai sani ba amma ni na sani saboda haka kamata ya kafin in siya in fara kai wa injiniya ya duba ne ofisa ne ke na'am na'am haka yawa kaga wani misalin ma da kyau eh to kaga shi sai annabi ya hada za mu biya nan gaba kaga wani misalin ma wani misalin misali kaga yanzu ambaliyar nan da yawa ba ra'ayin ba da wannan misali akwai wanda suke rika siyarwa war masu zuwa yan kasuwan mu daga nan kawai su tafi su je sai su siye shin gonar shinkafa akwai wanda sun kakkare a wannan yayin saboda sai ta kin sai ruwa ya dauke bara kawai sai ruwan ya dauke suka yi asara kudin kudaden mutane kuma suka karba bare mun ji wannan magana to kaji ga annabi ya hada cewa kada ku sai kayan gona har sai ya nuna domin zai iya yiwa ana daidai wannan gabar na daidai wannan gabar kawai sai ruwa ya dauke kamar yadda yau wani yake ga wani yake abin da ya sa wasa ta samu matsala ruwan da ya dauke da an yi ruwa mai kyau guda daya mai yawa yace da za ta kai kaga irin wannan ne to in kaje ka siyafa da ta mai yawa kana ganin cewa wannan a tage inda za a yi za ta iya yin buhu ɗari sai ruwa ya ɗauke sai kuma ta koma buhu ashirin ko ashirin da biyar kaga akwai garar akwai on certainty duka akwai garar akwai jahala na'am sirkin kifi a ruwa ko ka ga su yadda suke a wannan lokacin kamar misalin da ya bayar sai mutum ya ga tsuntsu ya ce lokaci kaza to sai harba eh marba ake zamu lokaci shi din da ya nuna shi yake so zai iya yiwa alai ma sun to ban da zai gani ya ce ta kaza shi ma kaga ai ba tabbas yawa saboda haka in ya daji harba wata kila ya harbo mujiya na'am haka haka haka haka sababi ok normal canji ne now now ba ba ba tambaya ne ba haka kawai abinda malamai suke faɗa wato abinda malamai suke faɗa idan mutum inda illa take idan mutum aiki yake ana biyan sa inda ba wannan aiki ai ba za ka baki ba kuma sannan wannan dokar gurin dokar gurin shine ana iya ba da canji da ba ka fahimce ni a dokar a ka'idar banki shine za ka iya zuwa ka nemi canji a baka misali idan haka ne idan ya karbi wannan ya karbi rashawa eh shi ne da bambancin su da irin tambayar da kai mun kwanaki ce bambancin su da mutum ya zo yanzu saboda ka kwato ma aikin sa saboda kai police ne sai ya dau wani abu ya ba kan ka karba ka ta hanci da rashawa abu ne mai wahala fa na san da a cikin sa ake sai hakuri amma ita gaskiya haka take da wahalar sha'ani abin da ya sa ba da suka ce haramun ne suka ce me yasa dadi ba ka ba shine illa me yasa dadi ba ka ba yawa kaga ai misali bari su ba da misali ko ku jira da mu baya dan na san wannan da yaje karbo zakka annabi ya tura shi da ya karbo zakkar sai ya zo ya rasulullahi ga ta ga zakkar wannan kuma ba ni suke ya annabi ya ce wa cewa me yasa baka zauna a gidan iyayenka ba zan faɗi kalmomin ba me yasa baka zauna a gidan iyayenka ba a baka haka annabi ya ce ba kun ga wannan wannan babin da muka shiga mai wahala ne saboda mu'amala ne eh alaikum salam bare su dubu ji wannan eh akan eh eh misali ne
Thank you.
akan kudin wayar eh amma wayar ta su ce suka siyar ma akan wannan eh a hankali za ka biya ne eh amma kuma kawai ka ce irin wannan jirgin da ake a ce in kudi ya hannu kaza in baki ne kuma kaza a malikiya mutum halatta yi ka gane ina ji in ban manta ba alawila ne suka haramta shine bai a tayi bi bai a wannan haramun ne kai tsaye amma su suna ganin ya halatta domin in ya ban ma kudin kanka tashi juyawa kudin zai iya haifar da fiye da wannan ka fahimta da kyau ko amma ka sani cewa amma mutum yana da abu kai tsaye yanzu ya zo ai ba ka san bai a tayi bi bai a kawai ya siyar ba abin da naira goma ce cewa ya kalle ki yace za ka biya a wata uku naira goma sha biyar ya ci halatta ba kayansa ba ne? Yawwa. In dai kayansa ne kawai ya sa wannan kuɗin ya ci halal. Wallahu alam. Na'am. Alaikum salam. Haka. Tsakanin mutum da? Eh. Tsakanin da Allah. Ai mutum ne da mutum ne, ai ba matsala kenan. tsakaninsa da Allah ga wata tambaya mai dan mai muhimmanci wannan yana tambaya ne akan mutumin da yayi alƙawari zai bawa dan uwansa wani abu sai bai bashi ba Allah ya yi masa rasuwa shi wanda yayi alƙawarin kenan shin yan uwansa za su cika masa wannan alƙawarin ko ya ko ya sauka a kansa um in dai an sani ai za a cika idan an sani za a cika haka ya kamata an fahimta da kyau ko kai ya tafi da baki ai baki ne shi ya dora wa kansa min ba di wasiyatin yusidiha aw dai ala abubuwa biyu da mutum ya mutu ake bibiya wasiya da baki wani yake fara gabatarwa wani aya ta gabatar yusidiha aw dai wani yake farawa baki ko sai wasiya kun fahimta min ba di wasiyatin yusidiha a wajen yi ai tambaye ku ne wani aya ta gabatar wasiya ta gabatar ko sai baki to amma yanzu wanne ake yi kun san me yasa Allah ya gabatar da wasiya akan baki saboda mai wasiya wanda aka yi wasiya yana jin nauyin da zai magana shi ko mai baki kunya waje shi zai ce ina bin sa kuɗi to yasa Allah ya ta gabatar da mai wasiya saboda shi zai iya yin shiru saboda yana tsoron kan ba ku karya ta yi ko ku ce ba ku yarda ba ko kaza amma ne baki kunya wa zai ji kuɗi na ne zai gaya muku to ina babin ka kuɗi kaza kaza saboda haka kamata ya cika ma alƙawari wa alaikum salam na'am eh dama ai da maganar da muke ai dama da abin da ya bari ba na gado bane ai da abin da ya bari na gado ne dama in ba akwai wani kayan da ba na gado ba ya mutu ai babu a kayan gadon muke magana ai in za a biya baki da karin ma za a biya sai a ce a ce a jira gira tutin sa a to wannan kuma tambayar karshe zai ke cewa wai mutum ne yake aikin albashi sai wata ya wuce ba a biya shi albashin ba in ya ƙi zuwa aikin ya saba wa Allah ya saba wa Allah bane shi ai annabi alaihi salatu wasalam cewa idan kana karkashin shugabanni ka ba su naka haƙƙin naka haƙƙin kuma ka nema a gurin Allah su da Allah a ce watan ka bi 45 ne ko mi 40 ai zalunci ne wannan ko shakka ba mutuwa za ka yi ka ba da haƙƙi kai ka biyo kun ga da yake mu'amala muka shiga tambayoyin sun yi yawa wannan tambayar da wani yayi na aya face ran ajiye ta sai sati mai zuwa hukuncin haya fatin alaikum salam alaikum salam bari saurari tek ina zuwa lokacin bai zo ba sai ya mutu to a wannan kuma ai kaga lokaci bai ba ai ai to ai ba abin bance mun a takaddar ba eh alƙawari kawai aka ce kuma alƙawari ba wuce ce kaya ne to shi muka yi magana amma lokaci bai ba a ai wanda shi yawa shi sa duk alƙawarin ma za ka yi magana sai ka ce in Allah ya yarda kaza wala ta kulan na rijeni ni ba ilmin zalika gadan illa an yi Allah na'am wajen kyauta eh a fahimta ta wannan yayi ka fahimta ko wani abu ya taso na ta an mara haihuwa ko wani dan abu kaje kai ma alheri yayi saboda kyautata ba da yake abin da ba a so ka alakanta abin da aikin shine kawai sai mutum ya yi hikima yadda zai rika kyautata mata wani abin daban shi ma idan kana kyautata mata gefe ai za ka ga zai ji nauyi in ka bashi kuɗi ya karba yayin da ya ma aiki to sai a zauna lafiya ka zauna lafiya tsakaninka da Allah idan ka fahimta haka sai ka daina karba annabi alaihi salatu wassalam akwai mutane da ya daina karbar kyautar su kwata kwata kaga dai annabi yana karbar kyauta kuma cewa in an ma kyauta ka karba to da ya gano suna da manufa sai ya daina karba kai ma idan ka gane wani yana da manufa akwai alƙalin da na sani ƴaƴansa wasu ɗalibai na ne ya rasu Allah ya ji kansa babban justice ne na san na faɗi sunansa justice zai sani wannan bawan Allah ko Allah ba shi ba matan zawa sai da ya mutu doka yace duk wanda ta karfi wata kyauta aka kawo mata za ta gane kuranta kawai wannan kalma za ta gane kuranta sakin da zai korar da zai daure da zai yi kowace sai ta shiga ta yi ta kawai ka fahimta ko yawwa to mutum ya gano akwai illa sai ka yi iyaka shi kenan a zauna lafiya ina gama alaikum salam wannan bawan Allah kawai ya rage gaskiya lokacin ya ce eh idan da sanin mai kayan duk da kun yi hakuri yanzu ba muka fara kasuwancin nan duk za mu zo akwai su idan da sanin mai kayan yayi amma isin kawai kowa kai kake yin talla ba da sanin gaban kai duk abin da ka dora ka ci haram Allah ya dade da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah ya tsina hanci dawawa da kofin da wanda fata Allah ya biya mana bukatun mu da alkhairi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu akwai muna godiya ga mai girma soja ya ba wani bawan Allah daga cikin ɗan uwa littafin satin da ya wuce ya gaya mun na ji daɗi kwarai daga cikin na alulu wani marjan muna roƙo Allah wanda wajen sarki ya biya bukata Allah ya saka da alkhairi muna roƙo Allah da suna da kyawawa da tsofin da wanda kasa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar muna roƙo Allah da suna da kyawawa da tsofin da madaukaka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya iyayenmu da malaman mu Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka tsara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da sabobin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kowa gaba Allah ka shiga lamarin waɗanda suka dogara da finance da suka ki sana'a Allah ka shirya mana Allah ka nuna musu hanya wa daidaiciya Allah madaukakin sarki ka zaba mana shugabanni na gari Allah karka bar mu da zaɓin kawo kanmu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم